Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na sha shida ga watan Rabi'un awwal hijirar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wadda ya daidai da takwas ga watan tara shekara 2025 miladiya. Ci gaba da darussanmu a wannan masallaci mai albarka masallacin al-sheikh muhammad kabir ahmad azare da ke unguwar makarahu ta cikin garin azare jihar Bauchin najeriya sannan muna karatu cikin littafi mai suna alwasaya annabawiya na babban malami al-sheikh salih bin taha abdulwahid allah ta'ala ji kanshi da rahama mala yana mana magana akan wasiyoyi na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda idan mun yi riko da su to za mu rabauta a nan duniya da lahira zama da ya gabata mun karanta wasiya ta bakwai ita ce wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallama da musulmai su kiyayi wato ainihin su kiyaye ni'imar zaman lafiya kuma su yi haƙuri wato akan haka duk fitinar da za ta zo su yi haƙuri akan haka mala ya yi mana bayanin cewar daga cikin alamomin tashin alkiyama shine fitintunu za su yawa fitinar da sashin ta zai na sassauta sashi idan fitina ta wuce idan wata ta tunkaro to sai musulmi ya ce wannan kan za ta halakar da ni in na tsallake waccan ba zan tsallake wato ainihin wannan ba to haka fitina wannan za ta biyo wannan wannan za ta biyo wannan annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam har sai mutum ya je ya kwanta a kabari ya yi birgima ya ce ina ma ni ne a cikin wannan kabari annabi ya ce ba addini ne da shi ba zuzurutun fitinar zamanin ne to kun ga kenan mutum sai ya riko da addini kuma ya haƙuri kuma mun fara rayuwa a cikin zamani na fitina mutane sun fitini da kuɗi yanzu suna iya yin komai saboda mi saboda kuɗi wannan fitina ne wannan fitina ne sannan fitinan wato ainihin mutane suna gudan addini mutane sun fitini da duniya wato lahira ta zo mutane kaman bata mi bata gabansu gashi kuma ana mutuwa ana ta mutuwa ana ta mutuwa amma kamar ba wai wa'azi ake mana da mutuwa din ba alhali wa'azi ake maka cewar yabna adam innama anta ayyam idan ka ji wani ya mutu yau umar radiyallahu anhu yana cewa kullun ana cewa wani ya mutu wani ya mutu wata nan fa umar ne za a ce ya mutu kun ga shi yana daukan mutuwa mecece wa'azi usman radiyallahu an suka ce idan ya zo ya zauna a bakin kabari sai ya kuka sai ya jika gemunsa suka ce ya amiral mu'minin ya aka yi za a ambata maka wuta da aljanna ba za a ga ka zubar da hawaye ba amma daga zarar ka zo bakin kabari sai muga kana ta kuka sai ya ce annabi sallallahu ne ya faɗa mana cewa kabari din nan shine masauki na farko daga masaukan lahira idan yayi kyau abin da ke bayan sa zai zo da sauki idan yayi muni to abin da yake bayan sa yafi shi sharri shi yasa annabi sai ya ce ban ga wani abu na firgici ba face kabari ya fi shi tashin hankali to kun ga magabata suna daukar mutuwa izina amma mu yanzu a makabarta wani zai sa hannu a jin wani ya dauke masa waya kaga wannan shi mutuwa kwata kwata bai dauke ta mi wa'azi ba bai dauke ta izina ba Allah ta'ala ya mana sutura yau dai gabar da zamu tashi ita ce gabar da malai yake cewa وصيته صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يعتصموا بمنهج الحق وصية النبي صلى الله عليه وسلم كمسلمين دسيركو دا منهجنا قسكيا وأن يصبروا على ذلك كما سيها قولي أكان هكا لأنه هو منهج الطائفة المنصورة domin shine manhajin bangaren da Allah yake taimaka wannan manhaji na gaskiya ba shine dariqa ba an gane ba kuma shine shi'a ba shine manhaji na ahlus sunna wal jamaa waɗanda suke fahimtar alqur'ani da sunna yanda sahabbai suka fahimce shi sahabbai sun fahimci fadin Allah ta'ala wa ati'u Allah wa ati'u rasul sun fahimci fadin Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai suka riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sahabbai da suka fahimci ayoyi da suke kwadaitarwa da abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka ji abubakar yana cewa wallahi duk abin da annabi ya aikata sai na yi ƙoƙarin na aikata shi saboda kan na karkata daga barin daidai daidai lokacin da mu kuma wani zai sa rigar musulunci ya ce mutane su ajiye sunna ba ruwansu da sunna sai alƙur'ani kuma da rigar musulunci ko kuma wani zai zo ya raba mutane da wato ainihin annabi sallallahu ya haɗa su da mi da shehunai waɗanda mi suke rikansa a matsayin ababen bauta yau na ga wani bidiyo an tambayi irin masu zurfi a ɗariƙa na har suna barin gashi suna markitso cewar 'ya'yan annabi guda nawa yace bai sani ba 'ya'yan shehu tijjani fa yace 75 shekarar da annabi ya mutu yace bai sani ba to shekarar da shehu tijjani ya mutu watan fa yace ya san watan a rajab aka haife shi kuma a rajab ya mutu amma wannan saboda ni ban yi maulidi ba zai ce min ni makiyin manzo ne alhali ni na san ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na san shekarar da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma na san shekarar da annabi ya rasu amma ni a wajensa saboda ban yi yawon gari ba ban je na yi casu na yi kiɗa ba ni maƙiyin manzo ne kun ga yana mutane suka rabu da manhaji na gaskiya suka rike manhaji na mi na ɓata da ɓatattu ya ƙolo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu yana cewa la tazalu qa'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah wato wani sashi daga al'ummata ba zai gushe ba yana tsaye bisa umarnin Allah la yadurruhum man khazalahum wanda yake taimakon su ba zai cutar da su ba au khalafa ko ya saba musu hatta ya'ti amrullahi wa hum zahiruna 'ala an-nas har sai al'amarin Allah ya zo su kuma suna rinjaye akan mutane wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam sana annabi sallallahu alaihi na cewa khairun nasi qarni mafi alherin karni shekara ɗarin farko su ne karni na wanda na rayu a ciki sun mallazi ne ya luna hun sannan sai waɗanda suke biye da su sun mallazi ne ya luna hun sannan sai waɗanda suke biye da su waɗannan karnin su ne mafiya alherin karni da aka taɓa yi a tarihi mala yake cewa wa qala sallallahu wa an al-irbaq ibn sariyah radiyallahu anhu qala sannan daga al-irbaq dan sariyah Allah ya kara mishi da yake cewa وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة النبي وترن يامن ون وعزي وجلت منها القلوب زكاتا سنجل جزا ده wannan wa'azi وظرفت منها العيون idanuwa sun zubar da hawaye qala al-irbad yace sai muka ce qulna fa qulna sai muka ce ya rasulullah ka annaha mau'izatu muwaddi' fa ausina ya ma'aikin Allah kaman wa'azin mai ban kwana to kai mana wasiya daidai nan idan mutum yana so rayuwarsa ta kyau to yana zama da iyayensa da dattawa suna gwada mar rayuwa dattawa sun ga shekara 60 in ka zauna da su musamman kun ga shekaru 60 an tura ka an tura ko to in ka zauna da mutum sai baka abin da in kai riko da shi zaka mi zaka tsira an gane sai sahabbai da suka gane su sai ya musu wannan wa'azi da ya girgiza zukatan sai suka ji kamar mai wa'azin bankwana sai suka ce kai mana wasiya qala sai annabi ya ce usikum bi taqwallah ina muku wasiya da tsoron Allah was-sam'i wat-ta'a ina muku wasiya da ji da da'a da biyayya wa in ta'ammara ko tu'mira alaikum abdun koda ko bawa aka dora shugabancin ku wa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katira annabi yace to wanda ya rayuwa a bayana ko daga cikin ku zai ga rarrabuwar kai masu yawa fa alaikum bi sunnati to ku riko da sunnata an gane amma yanzu dan kala kata nan fa sai ce wai an ce wai hadisan annabi ne wai an ce ba girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan in ya ci gaba da wannan tafiyar wallahi sai yi mummunan ƙarshe ba a faɗa da annabi sassan abin yami ya wallahi ba wanda zai fito na fito da annabi da sunnarsa kuma ka ga ya gama lafiya iya rayuwa ma ta ishe shi wa shamsu ya duhaha wal qamari idza talaha iya wannan an bar shi ta ishe shi fa alaikum bi sunnati annabi yace to ku riko da sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnan khalifofi na shiryayyu abubakar da umar da usman da ali tamassaku biha ku riko da ita sunnar wa uddu alaiha bin nawajiz ku riko da ita da fiqokin ku wa iyyakum muhdathatil umur nabi yace na gargade ku da faralan al'amura fa inna kullu muhdathatin bid'a duk wani faralan abu bid'a ne wa kullu bid'atin dalala duk wata bid'a kuma bata shi wa fi hadhihi alwasaya wala yace cikin waɗannan wasiyoyi yusi nabi sallallahu alaihi wasallam almuslimina an ya'tasimu bi manhajil haqq nabi yana wasiya ga musulmai da su riko da manhaji na gaskiya fal haqqu ahqqu ayyutaba gaskiya ita fi cancanta abi walaisa ba'da al-haqqi illa ad-dalal sanan bayan gaskiya sai mi sai bata idan an nace ka bi al-qur'ani ka bi sunna kace kai ba za ka bi sunna ba al-qur'ani za ka bi to gaskiya ta zo maka ka riki mi ka riki bata wa manhajul haqq manhaji na gaskiya huwa manhajus sahabati radiyallahu anhu shine manhaji na sahabbai wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar hisabi wa hum ahlus sunnati wal jama'a sannan su ne ahalus sunna mi wal jama'a wa hum salafus salih su ne kuma magabata mi na kwarai ahlus sunna wal jama'a kuma ba wata sifa bace ba ko in ce ba wata riga bace ko wata tafiya dole sai ka a yanzu nan in ka zo Najeriya akwai ahlus sunna in ka je Saudiya akwai mi ahlus sunna zaka ga kuma duk yanda suke mana ni ban taba ganin waɗanda yanda suke a duniya daidai suke ba zaka gan su ɗaya ba sai ahlus sunna bari ba ku misali yanzu ni malaman da ne karatu a wajen su shi kansa akwai wannan malamin Sheikh Abu Islam sunni ne salafi zaka ga duk abinda Allah ji kan ma irin ko ina da irin me nasu nan da muka zo sai muka samu wazifa suke ina su sa kyalle kawai fari ko can da muka je sai muka ga su masallaci ne za su tarisi ta tsalle mutum ya ta tsalle kun ga ko ina bidiya da irin nasu amma sunna addini daidai duk duniya in ka je wallahi in ka je Pakistan ka je India ahlus sunnan Pakistan da India zaka same shi fahimtar sa daidai take da ahlus sunnan Najeriya wanda yake garin Azare amma dan bidiyan India ko wallahi bidiya sa ba irin dan bidiyan Najeriya bane hasali shehunsa da ya riko da shi ba irin shehun da ɗan Najeriya ya mi, idan nan tijjani ya rike to shi kuma yana da wani nasa da ya mi, da ya rike. Amma ahalus suna za ka ga a nan ya rike manzan Allah sassalan shi ma ahalus sunan Indiya da na Pakistan da na Indonesia shi ma ya riko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهم الطائفة الظاهرة المنصورة التي لا يضرها من خالفها سنسوني بنغروري دا واتو ماسولين جاهي wanda ya saba musu baya cutar da su wala man khazala haka wanda ya iya taimake su wala man yadda alintisaba ilaiha huwa laysa minha haka wanda kuma ya jingino da ita kuma baya cikin ta kun san ita tafiya suna ko wanda jinginuwa kawai yake yi wani ya zaci kawai yau ya dingila wanda ya sai bar yau ya zama me a a wallahi ahlus sunna sai an yi karatu wallahi duk wanda yace zai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya karatu baya halantar majalisin karatu ko wallahi ba sunna zai ba so da ai sunnar waɗannan hadisan da ake karanta su ne me to baka karatu kuma baka halartar majalisin karatu to ta yaya zaka san annabi yayi kaza ko ya ce ayi kaza ko ya ce kar ayi kaza ba zai yi ba to dan haka ita sunnar karatu da aiki da shi shine sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wanda yace maka ni ma ahli sunna ne kuma baya zuwa makaranta kuma baya karatu kuma baya zuwa sauraron karatu wannan ba sunna zai yi ba ومنهجهم الذي هو منهج الحق هو ما لا يتي منهج wanda shine manhajin gaskiya shine alkitabu was sunna bi fahmi salafil umma wato alqur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata wa qad ja'at adillatu fil kitabi was sunnati wa aqwali salaf salih ta'muru bit tamassuki wal i'tisami bi manhaji hadhihi ta'ifati al mansura ta'ala yake cewa ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا Allah ya ce wanda duk ya saba wa manzala sallam bayan da shari'a ta zo masa kuma ya bi tafarkin da ba tafarkin mu'minai ba nan sahabbai ake nufi shi yasa in ka ji ya ayyuhal ladina amanu farko alqur'ani kafin ai magana da ni da wa ake magana sahabbai kuma a kansu ta sako ya yi lalina amanu la ta ƙulo ra'ina da wa ake magana da sahabbai ya yi lalina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli ya yi lalina la tarfa'u aswatakum ya yi lalina in ja'akum fas duk wannan da suwa ake da sahabbai ake to dan haka wanda ya saba manzo Allah sallallahu bayan da shari'a ta zo masa kuma ya bi tafarkin da ba na mu'mine ba ba na sahabbai ba Allah ya ce nuwallihi ma tawalla za mu jinkinar masa abin da ya jibinta wa nuslihi jahannam kuma za mu sa shi a wutar jahannam mu shigar da shi ciki wa sa'at masira kuma Allah ya ce makoma ta yi muni wa qala ta'ala Allah yana cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladina tabi'u bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an Allah ya ce waɗanda suke sabikai waɗanda suke rigaggeniya na farko daga muhajirai da kuma ansara mutanen Madina da waɗanda suka bi su da kyautata su ne tabi'ai da tabi'ut tabi'in رضي الله عنهم الله درس ورضوا عنه كما سن يدرش وأعد لهم جنات تجري من تحتها تجري تحتها الأنهار أكراء ابن كثير تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سنا الله يمس تانا دون الجنة كوم رميك يقدانا كركشنتا واتو أن سنا مدى وما أجيك وانا كما شيني واتو ربون ديكي من جرما هنغنان الله تعالى يا من أمني دا مبتفلكينا صحابينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا من من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو نبي daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa annujumu amanatu lis-sama taurari din nan aminci ne ga sama idan taurari suka haska sama sai ta suka bayyana a sama sai sama ta yi haske fa idza zahabatin nujumu atas samaa ma tu'ad daga zarar taurari sun bar sama annabi yace abinda aka alƙauranta mata na duhu sai ya same ta wa ama wa ana amanatu li ashabi annabi yace ni kuma aminci ne cikin sahabbaina fa idza zahabtu ana ata ashabi ma yu'adun annabi yace idan na tafi abinda aka alƙauranta wa sahabbaina sai ya same su shine sai kansu ya rabu ɗaya daga cikin sahabbai yace wallahi da annabi ya rasu ba mu binne shi ba sai da naga kamar ba mu ba har kan ya fara rabuwa idan sahabbai sun yi wannan sabanin to ina kuma ni da kai sahabi ya ce ba abin na annabi ba amma sai da ya fara gane an ya kwasu ɗin ne har canji ya fara mai zuwa musu shi yasa mutuwar al'umma ba ta taɓa ganin musiba ba irin mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam musibar da take biye da mutuwar annabi kuma ita ce mutuwar malamai so da su suke tarbiyyantar da me da al'umma daga al'umma ta rasa malamanta na Allah malamai na kware nagartattu kuma to za ta samu malamai ne da su na tsora ta ame turbar wutar jahannama so da dama annabi ya ce kai ba ma dujal fa nake jiye muku tsoro ba al'a'immatul mudhillun annabi ya ce malamai masu batarwa su nake jiye muku tsoro ba ma dujal ba alhali fitinan dujal kuma annabi bai ce tunda aka nada duniya ba a taba fitinar da ta kai ta dujal ba ko amma ya ce ba ma shi nake jiye muku tsoro ba malamai masu batarwa nake jiye muku tsoro so da su annabi ya ce du'atun ala abwabi jahannam masu wa'azi ne amma a kofar wutar jahannama suke tsaye man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha annabi ya ce duk wanda ya amsa musu wannan kiran ko to sai su jefa shi wutar jahannama duk wanda ya kira ka yace ba ruwanka da annabi san ba ruwanka da sunna sai ka san zuwa ga ina yake kiran ka ko kuma duk wanda ya kira ka da cewar kana zagin muawiya radiyallahu anhu ko kana zagin abubakar ko kace aisha mazinaciya ce kaga shi ma wannan yana kiran mutum ne zuwa ina zuwa ga wutar jahannama to annabi ya ce ni aminci ne cikin sahabbaina idan na tafi abinda aka alƙawaranta musu sai ya same su wa sabi amanatul li ummati sahabbaina kuma aminci ne cikin al'ummata fa'iza zahaba sabi ata ummati ma yi adon annabi ya ce idan har sabai na suka tafi to abinda aka alƙaranta al'umma kuma sai ya same wato aninta faji ala nabi sallam baka a sahaba bayan al'umma amanatan laun wa hizan mina shari wa asbabi sai annabi ya sanya mai wanzuwar sahabbansa ko wato tsakankanin al'umma aminci ne cikin al'umman da kuma kariya daga shari da sabbubansa kamar yadda za mu zo ji lokacin da kawarijawa suka zo da tunaninsu abdullahi dan abbas da yake malami ne mai kwari cikin sabon ma da ya same su dubu shida dubu biyu a take warware musu shuban da take kansu suka dawo daga barin tafiya kuma saboda akwai mai akwai malamai to ku kaddara ba sahabbai kinan dubu shida nan dukka sai su mai fito na fito وجعل النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بمنهج بمنهجهم رضي الله عنهم سببا لإقامة الخلافة سنة النبي ya ma sanya riko da manhajin sahabbai ko shine sababin a samu mai khalifanci shugabanci nagartacce fa qala sallallahu fi hadithi alladhi bashara fihi al-umma a hadithin da annabi yayi wa al-umma bishara sai faɗa mata yaushe ne ne in tana son shugabanni na gari shine ta riko da manhajin sahabbai takunu nubuwatu fikum ma sha Allah an takun annabi yace annabta za ta kasance cikin ku abinda Allah ya so thumma yarfa'uha Allah in sha'a an yarfa'ha sanan Allah ya so sai ya dauke annabta ثم تكون خلافة على منهاج النبوة سيأسام خليفانشي أبسا منهجنا النبتة فتكون ما شاء الله أن تكون سننسيت كسانشي عند الله يسو ثم يرفعها إن شاء أن يرفعها إذا شاء أن يرفعها سنن يسو سيأوكيتا ثم تكون ملكا عاضا النبي يقول سيأسامون ملكي نكيتا شين أزالمامي شواغباني دوكير الأمة سيستري تدوت ذمامي ذمتاسو salarin su kaza ne amma kuma sai su hada da duk abin da yake shigowa na al'umma sai su gusumi su tare fa yakunu ma sha Allahu an yakul shi ma nan zai kasance yanda Allah ya so summa yarfa'uha in sha an yarfa'ha in ya so ya dauke wannan sai ya dauke summa takunu mulkan jabariyan sannan sai mulkin da zai na tilasta wa mutane abin da ba sa so kun ga shi ma nan dan uwan wancan ne shine shugabannin sai zo su ce sai kun biya mu hakkin mu mun dora muku haraji mun ɗora muku kaza duk sai kun biya amma ku kuma hakkin ku fa sai dai a lahira ba za su ba ku ba annabi sai ya ce ku ba su hakkin su ku roki Allah mai hakkin ku so da a zauna lafiya fatakunu ma sha Allah an takun shi ma zai kasance inda Allah ya so summa yarfa'uha in sha an yarfa'aha sanan ya so sai ya dauke ta idza sha an yarfa'aha summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwwa sannan sai kuma khalifanci ya dawo bisa manhaji na annabta summa sakata sai annabi ya shiru kenan kun ga za a yi mulki wato jagoranci zai kasance bisa manhajin annabta sannan sai khalifanci sannan sai a samu wani rara ta azzaliman bi shugabanni la'alla an iso zamanin ko za ka ga shugabanni duk arzikin ƙasa ya zama mai ya zama nasu amma dai za su shuɗe kuma Allah zai kawo wani mulkin da ba wannan mai wannan mulkin ba falkhilafatu lati ala minhajin nubuwa mala yace jagorancin da zai kasance bisa manhajin annabta hiya lati ja'at ba'da nubuwa ita ce wacce take kasancewa bayan annabta walladina aqamuwa humus sahaba wadanda suka tsaye da wannan sune sahabbai wal khilafatu al qadima to jagoranci wanda zai ƙara dawowa alamin hajjin nubuwa allati bashara biha annabi sallam wanda annabi ya bishara da ita satakunu alamin hajjin nubuwa ita ma za ta kasance bisa mai manhaji na annabta fa hal sahaba radiyallahu anhum sayaqumuna min quburihim li iqamati hadhihi al-khilafa malai yace to shin sahabbai ne za su dawo su tsaye da wannan khalifancin am anna al-ummata la budda an tarja ila manhaji sahaba ko dai babu makawa sai al'umma ce za ta koma bisa manhaji na mai na sahabbai allazi huwa manhajul haqq wanda shine manhaji na gaskiya litaqoma lahum alkhilafa ala minhajin nubuwa saboda khalifancin ya dawo a bisa manhaji na annabta gare su ma'ana yanzu kenan sahabbai ba su taso daga me kabarin su su gyara mana kasan nan ba ko ko za su dawo mu za mu gyara yawa mu za mu gyara tsakanin mu da ubangiji yayi kyau to sai ubangiji ta'ala ya shugabantar mana waɗanda suke na me na kwarai amma idan ya zama tsakaninmu babu kyau tsakanin mata da miji tsakanin uba da ƴaƴa tsakanin yaron shago da ogan gidansa duk irin wanda ya zama ya gurbace cikin al'umma ko to shine sai kaga shugabannin ma a hankali abubuwan yana me yana gur yawa kama ta kunu yuwalla alaikum malamai suke to yanda kuke haka me shugabannin ku za su me kasance saboda a cikin ku ne za ana zaben me shugabannin ba daga sama Allah zai turo ba daga cikin ku za a zaba Na haka sai mai kokari kowa ya gyara tsakaninsa da mai da ubangiji kuma ya gyara alaƙarsa da mutane saboda Allah ta'ala ya shugabantar mana waɗanda suke bi na gargare a cikin mu azunnu anna aljawab alladhi la yakhtalifu fihi ithnan huwa anna al-ummata la budda an tarji'a wa an ta'tasima bi manhaj as-sahaba alai je zato na shine amsar dai ba mutum biyu ba su sabani ba amsar da mutum biyu ba za su sabani ba shine eh wato ainihin babu makawa al'umma sai ta koma zuwa ga wato ainihin manhaji na sahabbai Allah ta'ala ya ƙara musu yadda alladhi huwa manhajul haqq wanda shine manhaji na gaskiya li taquma lahum hadhihi al-khilafa saboda wannan jagoranci na ƙwarai ya kasance a cikin su falaysat al-khilafatu abadan ala manhaji takfir takfiriyyin wal hizbiyyin wal khawarij ma ce yace da dai khilafa khalifanci ba zai kasance a hannun masu kafirtawa ko ƴan kungiyanci ba ko khawarijawa ba ma'ana khawarijawa ‘yan boko haram da ‘yan isis da su waɗannan ba za su taɓa kafa daula ba saboda ba sa kan tafiya ta annabi sosalam da sahabbansa an gane kuwa domin da suna kan fahimtar sahabbai to annabi ya ce wanda ana fagen yaƙi ya ce la'ilaha illallah karkami karka kashe shi to ina kuma ka zo masallaci kwacakon ko kun san sahabbai suka ce annabi in yana so ya aukan magari jira yake da asuba in bai ji kiran sallah ba gari ya zama na kafare sai ya aukan musu to mu kuma wanda ya shigo da bom din ma ya zo kafin a kira sallah a kunnan sa za a kira sallah a kunnan sa za a tada iqama a kunnan sa za a shiga sallar a fara sallar ana karatu alqur'ani amma sai ya tada bom din kuma yanzu in tambaye ku yan boko haram su kama mutum za su kashe ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah za su bashi yanzu waɗannan ne suka fa daular musulunci su suna cewa su kafa daular musulunci a haka za ta kahu wallahi ta duniya ta nade waɗanda ba su kafa daular musulunci ba saboda manhajin nasu ba daidai ba ne ba akan daidai suke ba wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iftaraqat li yahud ko kuma wallazi nafsi wallazi nafsu muhammadin bi yadi la taftariqanna ummati ala 73 firqa annabi ya ce na rantse da wanda rena ran muhammad ke yana shi wannan al'ummar tawa za ta rabu bangarori 73 wahidatun fil jannah bangare ɗaya na ina aljanna wa sintani wa sab'una fi nar 62 suna wuta kai da ya rasulullah manhum aka ce suwa ya qala aljamaa annabi yace jamaa wa fassara annabi sallallahu alaihi aljamaa fi riwayatin fa qala a wata riwaya sai annabi ya faɗi suwa ya jamaa din sai yace ma ana alaihi wa ashabi sune waɗanda suke kan abin da nake kansa ne da sahabbaina kenan kun ga yan kala kata ba sa ciki khawarijawa me ba sa ciki yan shi'a ba sa ciki yawa ‘yan ɗari kuma da suke bauta shehunai ba sa ciki yau wanda ya riko da abin da annabi yake kai kuma sahabbansa suke kai sahabbai din nan suna mutunta juna kuma suna yi wa juna mai addu'a kuma suna yi wa juna uzuri don haka idan wani abu ya faru tsakaninsu ba mu ba zaginsu an gane kuwa duk dan uwa ne da dan uwa an faɗa ya shiga tsakaninsu kai ya halatta bare ka shiga tsakiyarsu ko kuma ka goyi bayan wani ƴan uwan juna ne salisan na uku al'adillatu min aqwalis salaf dalilai daga maganganun magabata qala ibn mas'ud radiyallahu an abla da mas'ud yake cewa ittabi'u kubi abinda magabata suke kai na kware wala tabtadi'u kada kuna kirkira kubi bin ma ya ishe ku ba sai kun kirkiri wani abu ba ko faqad kufitum an isar muku kullu bid'atin dalala abla da mas'ud yace ko ce bid'a bata ce wa qala aidan sana abla dan wato mas'ud yake cewa man kana mustanan falyastanna biman qad mata wanda duk zai koyi to yayi koyi da wanda ya riga ya mutu sune sahabbai su ta su tai kyau to su da su ya kamata kai me kai koyi yawa ulaika ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam babe na tambaya me bid'a saboda masu sauraro bid'a shine fara da kirkirar wani abu addini wanda bai da asali a addini an gane kirkira da farar wani abu a addini da jingina shi addinin kuma bai da asali a me addini in nace bai da asali addini shine in ka duba alqur'ani ba za ka sama masa guri ba haka in ka duba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka sama masa me ba za ka sama masa guri ba an gane a addini kuma kun je kirkiro wani abu ya fare shi ya jingina shi da me addini shi yasa jahilci wanda yake cewa ai yanzu waya da fanka eh duk wai bid'a ne eh bid'a ce bai bid'a ce fararrun abubuwa ne amma ba addini bane amma yanzu da wanda yake maulidi zai ce mana ba addini yake ba na ruwanka da shi ko wanda yake zikirin juma'a ya sa kyallan da sai ce ba addini yake ba na ruwanka da shi amma cewa ya ce addini yake to yana buƙatar me dalili dan addini dan qala Allahu qala rasuluhu ne in dai abu addini zaka to dole sai ka kawo me sai ka kawo dalilin ka alqur'ani sai ka kawo dalilin ka ami a sunna idan babu wannan ba addini bane eh sai Abdullahi Musa ya ce waɗannan sune sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam kanu khairu hadhihi al-umma sune mafi alkhairin wannan al'umma din abarraha quluban sannan sun fi wato sun fi wannan al'umma din sauran al'umma din nagartar zuciya wa amaqaha ilman sun fi su zurfin ilimi wa aqallaha takallufan sun fi su wato karancin nawaye nawaye qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi wato al'umma ce ko su mutane da Allah ya zabe su domin su sahabsi abokantaka da manzansa wa nakli dini sannan su nakalto addinin sa fatashabbahu bi akhlaqihim mala yace to ku koyi da dabi'unsu wa tara'iqihim da tafarkansu fa hum ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu ala al-huda al-mustaqim yace sune sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun kasance akan shari'a mai kakkiya wa qala al-imam al-auza'i rahimahullah imam al-auza'i yake cewa ala mishrama isbir ala sunnah kai hakuri akan sunna wa qif hayth wa qafal qawl ka tsaya yanda sahabbai suka tsaya wa qul bima qalu ka faɗa abinda suka faɗa wa kuffa amma kafu anhu abinda suka kame bakin su ka kama bakinka wasluk sabila salafika salih ka bu kuma tafarkin magabatanka na kwarai fa innahu yas'uka ma wasi'ahum abinda ya ishe su ya kai ya ishe ka ba sai ka kirkira ba fa manhaju sahaba radiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsanin huwa nafsuhu manhaju ahli sunna wal jamaa mala yace manhaji na sahabbai din na Allah kara musu yadda shine dai manhaji na ahli sunna wal jamaa huwa nafsu manhaju salafi salih kuma shine manhaji na magabata na kwarai wa hada al manhaju manhajun rabbaniyun ma'subun qa'imun ala dalil min al kitabi was sunnah wannan manhaji kuma manhaji ne wanda ubangiji yake tsare shi wanda ya tsayi bisa dalili na alqur'ani da sunna wa aqwali salafi al umma da kuma maganganun magabata na kwarai iya ahlus sunna wal jama'a sune suke addini da dalili duk sauran tafarkai ko suna addini babu me babu dalili har yanzu kuma ga wata kaida malamai suke cewa shi addini sai ka samu dalili kai in addini ne me yasa zamu yi azumi saboda Allah ya ce ayyuka zai damu kutiba alaikum siyam me yasa zamu yi sallah saboda Allah ya ce mi waqimus salata to shi haka addini yake amma in ka kirkiro kuma sai ka tafi neman dalili to ka gamu da wahala kun gane yanzu da bayan isha zan ce duk bayan isha muna raka'a dubu da ku duk bayan isha kullum mai raka a dubu ban da dalili to sai aka matsa na aka ce dalili to zan sha wuya amma kuma idan sai da na samu dalili sai na ce ku daga an kama ni sai na yi mi wannan shi ya cuci abdul jabbar ya ringa faɗan maganganu da aka zaunar da shi kuma aka ce ka kawo dalili sai me babu da sai da ya samu dalilin yayi riko da shi sai ya faɗa da daga an tsuka shi an ce kawo dalili sai me sai minti goma da ya ce ya masa kaɗan bai masa kaɗan ba a minti goma abin da san shi a littafin ƙasa da littafin ƙasa da minti goma zan buɗe maka shi ce gashi to amma babu shi yasa shi addini sai ka samu dalili sai me sai ka yi amma yanzu maulidi shi yasa suke shan wahala suna yi amma suna da dalili to yanzu ne ake ta neman dalili shi yasa har duniya ta nade ba za su samu me amma yanzu ni na faɗa musu akwai ranar da za mu yi maulidi amma sai mun gan shi alkur'ani ko sunna kai ko littafan furu'a ma na fiqhu yawa a hallari zuwa can askari muktasar ka je ka can in ka ga babul maulud babun maulidi ga kaifiyatuhu yanda ake yin sa waqtuhu lokacin da ake yin sa ko miqdaruhu gurgurdan yanda ake yin sa daga mun samu wannan wallahi za mu yi shi to amma har yanzu mu dai a dan karatun da muka yi bamu iso wannan babun ba bamu ga alqur'ani ba bamu ga sunna ba kuma littafan da muke karanta su dai har yanzu bamu iso wannan babun ba to in dai addini zaka yi to ka nemi dalili sannan me sai kai Allah ta'ala shirye da mu wa hadha al-manhaj fadah mala yace wannan manhaji yana da tonan asiri fa faman idda'ahu wa laysa minhu fadahahu wanda duk yace shi ma a manhajin yake shi ma ahlus sunna ne kuma ba ahlus sunna din bane to zai tona masa asiri wa kashafahu wa akhzahu zai yayi a ganshi kuma ya wato an yi walakantar da shi ana mutu yace maka wallahi ne ma ahlus sunna ne to annabi yace ayi kaza kuma baya yi a sunnan ka da gyara wa ahlus sunna shine kokarin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kokarin koyi da me da ɗabi'unsa da halayensa riko da tafarkin sahabbansa wa min al-amsalati ala zalik daga cikin misalai a misalul awwal al-khawarij khawarijawa khawarija mala za ku je na yawan magana so da mala a joda yake jodan tana kusa da syria syria kuma kusa akwai yan kungiyar me isis an gane da iraki to mala yana magana da su saboda su ma yanda yan boko haram din suke ana haka su ma suke me suke a can yanzu ko satina ana cewa mai dogon gabar din sun kashe kusa mutum 60 ne ina ga da wani abu dama annabi ya faɗa yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ubad al awsan annabi yace za su na kashe mai cewa la ilaha illallah kuma za su na barin kafiri kun gwanan fitina ta samu cikin al'umma ko shi yasa annabi yace kisa zai yawa sahabbai suka ce fiye da yadda muke kashe annabi yace ba wannan ba sashi ku ne zai na kashe sashi kawai kai soja ne sai ya ce ma ar ne ka daina sojan nan ba haka ba zai kashe ka kwana biyar ganka da zanzaro sai ya harbe ka kawai shikenan الخوارج الذين خرجوا على علي ابن ابي طالب رضي الله عنه to kun ji khawarijan da suka fito na fito ali radiyallahu anhu dan babban annabi sallallahu alaihi wasallam khalifa na hudu amma suka fito suka fito na fito da shi kanu ahfazan nasi lil qur'an mala yace sun fi kuma cikin mutane suna daga cikin wanda suke mahaddata an gane wa kanu min ashaddin nasi ibada kuma suna da tsananin bauta annabi yace suna da karatu alqur'ani amma ba wuce nan makoshin su sana annabi ya ce in kaga sallar su sai ka daina taka in kaga azumin su sai ka daina naka amma a banza saboda ba a bisa daidai suke yi ba wa raf'u rayat at-taghyir wal islah tutar da suka daga a lokacin kuma shine me tutar kaman gyara za su daular musulunci za a kafa cewar eh ai ba musulunci ake ba ba kaza ba kun san suna kashe Ali me suka fara ko Usman baitul mali suka fara fasa suka ɗeba dukiya mai gadi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce waɗannan mutanen da suke cewa za a yi canji za a kawo canji suna kashe Usman radiyallahu anhu kuma su fasa Baitul Maqdis ɗaya dukiya wannan tafiyar ba daidai bace to ko yanzu da suke dauki daidai din ko a basu su yi nasara kuma ba su yi nasaran ba ba za su iya kafa daular musuluncin ba ka gani farkon lamari su ma sun yi sace-sacen kenan yanzu wannan shine kafa daular musulunci ku zo garin musulmai garin da mu yanzu garin nan garin musulmai ne haramun ne kai mana ta'addanci sai dai in mun yi wani abu da ya saba wa shari'a kawai muka ce ba za mu bada zakka ba ko ba za mu yi aikin hajji ba to in kai shugaba ne ya halatta ka yaƙe mu amma in banda aka mu garin musulmai ne ba za ka yaƙe mu ba sai da dalili saboda muna kiran sallah biyar annabi kuma kun ji kiran sallah asuba ma in yaji yana fasa yaƙan gari na'am in kaga kafiri bako ne to garin kuma ko kafirai yanzu za su zo su cika federal locus su cika wata locus din ma garin yana na a sunan garin me garin musulmai ba za ka yaƙi ba sai da dalili Allah da ya shiryar da mu Allah ya ilmantar da mu duk wannan jahilci ne ya haifar musu da wannan faqalu inil hukmu illa lillah abinda suke cewa ali kenan hukunci sai da sai da abinda Allah ya ce walakin nan dallu tariq mala yace amma sun kauce wa hanya walam yafhamu ad-dina faman sahihan kuma ba su fahimci addini fahimta ta daidai ba fa zahaba ilaihim ibn abbas radiyallahu anhu anhuma sai abdullahi abbas ya je wajen su wa radda ala shubahi me raddi mashubuhohin su wa bayyana lahum annahum laysu ala manhajis sahaba yace babu kuma ba akan tafarkin sahabbai suke ba allazi huwa manhajul haqq wanda shine manhaji na mi na gaskiya wastadalla ala zalika bi qawlihi lahum ya kafa dalili da ce fada musu cewa walaysa fikum ahadun minhum kuma cikin ku ba sahabi ko daya na sha fada mana cewa a zamanin sahabbai in aka ce za a yi taron ilimi sai kaga ba sahabbai to du jahilai ne an gane kuwa to haka yanzu a ce za a yi wani taro na ilimi sai kaga wani ba malami na Allah ko ba wani sunni salafi a wajen ko to duk wannan taron shi ma taron batattu ne taron masu batarwa ne kawai faraja aminhum alfan sai wato mutum dubu biyu suka dawo daga barin wannan tunani din al-misalu thani misali na biyu hizbullah shi'i mala yace akwai hizbullah na yan shi'a kasar labanan da wasu kasashe kazaba ala nas sun yi wa mutane mai karya ta tana bihi man la ilma lahu fi yawmin min al-ayyam wani kuma wanda bai da ilimi ya fitune da su yanzu kaman shi'a ne mu anan ina suna waka kudus ko za su je kudus za su kwace kudus za su karɓa kudus ko duk wannan ƙarya ce wallahi shi'a ba su za su kwato kudus ba ahalin sunna su za su karɓo mi masallacin kudus shi'a fa da yahudawa sun ɗan rabu ne amma akwai gunda suka mi sosai akwai malami na kwanan nan ya zo shek taufik ya zo kano ya ce min da iran da isra'il ko sun yi faɗa ko to ba faɗan gaske ba ne ta haka akwai wani munafurci ne a tsakiya an gane saboda yanda wancan bai da yake neman jinin ahalus sunna ko su ma shi'a haka suke neman jini nawa na ahalus sunna ku je iraki me matsalan yan iraki ne ahalus sunna su suka dame suke kashe su yan shi'a wallahi akwai malami na dan iraki yace yan shi'a suna iya sa injin yanka katako su yanka ahalus sunna ni na zauna da wani dan iraki naga yayi furfura kuma bai wuce shekara 40 da ba sai nace akai kai fura yace mai yan shi'a sau shida suna kai marharin kisa yana tsallakewa wannan shi yasa kansa yayi furfura sau shida yace mu wallahi suna kai masa harin kisa yana tsallakewa to kin ga kenan wannan dan kuma suna fada da yahudawa a kona abu ami a boye yawa kuma ni na ga magana munafircin shi'a munafikai ne sai Yahuda suke amfani da su to amma Yahuda wannan ba sa so shi'a su yi ƙarfi so da idan suka yi ƙarfi za su iya zama musu barazana kun ji matsalar da take faruwa tsakankaninsu amma abokan juna ne amma shi wancan makin ya ƙi yadda wani ya yi ƙarfi shi ne mallaki makamin ƙare dangi so da yana ga in ya mallaka kamar wata ran in saɓani ya shiga tsakaninsu ne zai iya amfani da shi a kansa an gane to wannan shi yake haifar da me shi yasa da suka tashi kwanan nan kawai sai suka kashe dukkan set ɗin farko masu ilimin makamin nukiliyar Iran. Amma daga baya kuma za zo su diplomasiya su mi, su haɗe. Mana dai nan ‘yan shi'a ba za su taɓa karɓuwa Kudus ba, an gane ‘yan shi'a faɗinsu da Yahuda faɗa ne na filim, a filim suke ba da gaske mi, ba da gaske suke yi ba. Almisalu salis, misali na uku a takfiriyun, wato masu kafirta mutane, allazi ne amiluna fikirar khawarij, waɗanda suke ɗauke da tunani na irin khawarijawa, wa yad'una annahu min ahli sunnah wal jamaa kuma sai mutum ya ce shi ahli sunna ne wal jamaa haka ne mutum zaka ganshi a karkace amma sai ya ce ma sunni kamar shekaran jiya wani aboki na kira ni wasu suka zo suna tallan a kurkura a kurkura amma sai suke cewa su ma ɗaliban wai awwal albani zariya ne su ɗaliban shek awwal albani zariya ne kun ga wannan akwai ƙarya a ciki an gane fa wannan abu ne da yake cutarwa yana cutar da mutane yana fitarwa ya shi to haka ne na yana sa ma yayi duka to amma kun ga mutum sai yazo ya ce maka wallahi ni ma ahlus sunna ne gane har yanzu za ka hadu da wannan dariƙa ma mujamala sai ya ce ai wallahi ni ma ahlus sunna ne sai ba ahlus sunna wallahi ka ka aje duk shehunan nan suna da girma suna da daraja karka na bauta musu mu muna musu addu'a duka mutanen kirki ne muna faɗa a tahiyya assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sun shiga cikin mutanen kirki ne to wace kamar na hoton su ko ka sa su a jikinka ko kai kaza babu amma ba zai iya ba shi yasa yanzu yawo da suke ta wai haduwar kan nan wannan ba zai hada kan mutane ba wanda yake ta yawo da sunan jagoran hadin kai ba hada kan mutane yake ba kan mu fa hade yake ko ba gane bane in dai mun bi suna da sas kan mu ami yake in ka zo ka ce mai hoto kawai da sunan kan ya haɗu hoto kawai muka yi kun gane kuwa ni yanzu wani ya zo yana ɗariƙa ya ce mai hoto kan ya haɗu sai dai kawai kai hoto kan ya haɗu shi a wajensa ya ce salatul fati ya fi salata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma a haka wannan aƙidarsa ce ba zai rabu da ita ba amma kuma sai ya ce to mu haɗu mu haɗa kai mu haɗa hoto dai to kai bai haɗu ba sai ka ji shewar haɗin bakin da shek zafar Allah ji kai shi yanzu mu kai riko da sunna ka je wata ƙasa za ka ga alu sunna ɗaya kuke kuma wallahi in haɗu kuna son juna ga iyamu da suke zuwa Saudiya sai ka gami mutum a Saudiya yana bin addini daidai wallahi daga ya ganka ya ga dan uwa kai ma daga ka ganshi ka gami dan uwa daga kowace ƙasa ya zo a duniya to su me yasa suke bin yawo cewa sai an sai an yi hoto an yi bidiyo wani abu ne kawai su zo su bi sunnar mana ba shikenan ba in ka bi sunnar ai ba sai mun yi hoto ba ba sai ka zo ka same ni ba ahlus sunna a ko ina yake mai sunansa ahlus sunna mun haɗu ba mu haɗu ba mu ahlus sunna ne wannan hoton baya amfanarwa shi yasa wannan ba haɗin kai bane ba kawai za a ta haɗa baki ne yar kwangilar da aka dan samo da cewa yanzu musulmai suna wata rumfa kansu ya haɗu a dan basu abin da aka basu alladhi la yusminu wa la yughni min ju' a wuce gurin kawai bal minhum man yatajarra'u أو ينسب نفسه إلى السلفيين والسلفيون منهم براء ما لا يجي daga cikin akwai wanda zai jingina kansa zuwa ga salafiya kamar yanzu ƴan boko haram da suka tashi sa sunan su mi suka ce jama'atu ahli sunnati wal jama'a lid'awati ne ko wal jihadi haka suka ce wai jama'al ahli sunna saboda kira da kuma jihadi amma kuma sai ka zo ka ce to na yadda ku ba mu sharuɗan jihadi da kuke yi ai jihadi yana da sharuɗa ko me sharuɗan ku na jihadi annabi ya ce a jihadi kana a ƙona ƙona na ya kunshi ta da bom shin kuna ƙona kuna ƙona ko ba ku ƙona za su ce wallahi muna ƙona to ina kuka samu wannan annabi ya ce kar a kashe yaro annabi ya ce kar a kashe mace annabi ya ce kar a kashe tsoho wanda yake coci yake bauta ma annabi ya ce kar a kashe shi wanda yake coci ba wanda yake masallaci ba ku duk wannan sharuɗan kun karya su kuma kun ce ahlus sunna kenan da yawa wani zai jingina kansa ya ce me ahlus sunna amma sunna ta yi gabar shi yayi me shi yayi yamma ba su da alaka da sunna raunin da suka sa ba shine sunna ba dingila wando da yin ba shine sunna ba yin da aikace ka karanta mi annabi yace ya yake sai kai shine sunna wa fa salafiyya manhaj mal yace salafiyanci fa tafarki ne wa sabil wa tariq wato da kuma wato matafiya yusilu ila ridallahi wal janna wanda yake isarwa zuwa ga yardar Allah da aljanna walaysa hizban salafiya ba kungiya bace ba an gane yanzu shi yasa in kace waye salafiyan duniya shugaban salafiyan duniya ina ga babu babu shugaban yan salafiyan duniya babu kawai kana bin manhaji na daidai sunna yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake addini kana kokarin kwatantawa kana son sahabbai kana koyi da sahabbai shikenan ka bi sunna kawai wala tanziman wala takattulan wala jama'atan bid'iyya mala yace ba dai wani tsari bane ba ba kuma wasu jama'a ne na yan bid'a ba laha amin wanda suke da jagora bid'i dan bid'a yubay'u bai'atan bid'iyya wanda za a na masa mi mubaya'a an gane ba wata dariqa bace da sai ka je ka samu ne shehu sannan ya mi ya ba haka ita an gane in ya baka yace to kullun zaka la ilaha illallah dubu kaza zaka kaza eh to akwai lokacin da kuma ina gona akwai lokacin da na gaji shi kuma a ce sai na wannan to annabi sallallahu sallah ma an kai tabiya kai bulaguro an rarrage maka shi kuma wannan duk halin da kake ciki mi wannan wahala ne ba addini bane wa qaidum alladhi wa inna ma amiruhum wa qaidum alladhi yantalikuna min amri wa nahyi wa rasul sallallahu su salafiyya ala sunna sune wanda jagoran su wanda suke bi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kullu mu'minin ya'budu allaha wahdahu wa la yushriku bihi shay'a mala yace duk mu'minin da yake bautawa Allah shi kadai baya shirka da shi da wani abu wa yata'assa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wahdahu kuma yake koyi da annabi shi kadai wala yabtadi'u fi dinillah baya kirkira a addinin Allah wa yasluku sabila sahaba yake bin tafarkin sahabbai wa man tabi'ahum da wanda ya bi su bi ihsani da kyautatawa wala yasluku sabila shaytan kuma baya bin tafarkin shaytan fa huwa salafiyun to shi dan salafiya ne kuma sunni ne yawa kawai ba kana bauta Allah baka shirka da shi kana koyi da sunnoni na annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan ka zama sunni ko da ko baka shiga kowace karkashin me kungiya ba an gane ko da baka shiga kowace kungiya ba kana wannan shi yasa hasali mu yanzu da muka je jodan muka hadu da ahlus sunna ba mu ga suna da wata mi eh wani rumfa ba kawai ka je ka ga mutun sunni zaka ji wa'azi akan son sahabbai bin tafalki annabi sallallahu alaihi wasallam riko da alqur'ani a nisanci shirka wannan shine daidai hakiman kana aw mahkuman mai hukunci ne ko wanda ake masa wanda ake wato hukun ake mar hukunci zakaran kana aw unsa namiji ko mace ganiyan kana aw faqiran wato mai kudi ne ko mai ko talaka gari arabiyan kana aw ajamiyan wanda yake balarabe ko ba ajami fa kullu man ta'assa bi salafi salih min ashaba man ba'da wa salaka manhajahum fa huwa salafi mala yace dan haka duk wanda dai mi yayi koyi da sahabbai ya bi tafarkin su da wannan da suka bi su da kyautatawa ya riko da manhajin su to wannan fa shine wanda yake salafi sunni wanda yake bin tafarki na mai sunna wa kullu man ta'assa bil khawarij wanda kuma duk yayi koyi da khawarijawa takfiriyin da masu kafirta mutane wal hizbiyin da masu kungiyanci ba wai kungiya ba masu me kungiyanci kungiya ba laifi bane amma kungiyanci menene haramun ne ma'ana yanzu kungiyarka ta kawo wani abu na kuskure wanda ya saba wa daidai kai kawai sai ka ce a kai za ka mai yanzu ƙungiyanci ne kawai annabi ya naɗa hannu ka zo sallah kai ka sage hannu wannan sunan sami in na ce maka ka daɗa hannu annabi ya ce mu annabawa an umarce mu a sallah mu ɗora ɗaya hannu ɗaya akan ɗaya na faɗa ma wannan sai ka ce a ba na yi mu ba ma yi to kai ka zama ɗan ƙungiyanci ka zama ɓatacce amma Allah ya shirye mu masallaci za a gina saboda ƙungiyanci annabi ya yi sallama biyu sunnarsa ne amma sai a ce kowa in kai liman ne ɗaya za ka yi kuma sai ka yi ɗaya wannan sunansa ƙungiyarci sunnar annabi abin da ya fi shahara shine sallama guda na guda biyu in zan yi ɗaya kuma ya zama zan yi ne don ina da dalili ba wai don a ce kawai mu haka muke yi ba amma yanzu mu haka ake yi don salarin da za a baka shikenan sai ka daina sallama biyu don salarin da za a baka shikenan sai a ce ka ajiye wannan sunar kuma ka riga kame ka ajiye ta salarin kuma ba zai cire ka daga talaushi ba kuma bai rufa maka asiri ba jama'a mu dawo mai riko da addini wallahi riko da addini shine nasarar an gane musamman matasa ai riko da addini daidai kada ka yadda wani mai kudi ya wasa da hankalinka in ka fahimci abu daidai ka tafi akan sa ka mutu akai kada wani dan zai baka wani kudi ya me ya sauke ka akan fahimtarka abinda ka karanta ka fahimta kai aiki da shi amma mu a za a ce wallahi sallama ɗaya ake kawai ɗaya za ka yi kai ma shi ke na to na daina shi ke daga yau na daina sallama ɗaya zan na yi a'a anan ba addini ba ne na malam ya ce wasala kamar hawa khalijin famin haula al-mubtadi'a malam ya ce daga cikin waɗannan ko kuma mu je a gurguje wantila qaumin qawli ta'ala da rasul sallam wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min al-haqq mala yace riko kuma da wato ainihin fadin Allah ta'ala ga manzansa shawar kada ka bi soyayyen zukatan su bayan da abin da yazo maka na gaskiya kenan in gaskiya ta zo maka ya kai Muhammad Allah ce kada ka bi soyayyen zukatan su kenan kai ma idan gaskiya ta zo maka kada ka bi soyayyen mi zukata mala yace to karkashin wannan hadi as'ilatun wajiha ila takfiriyin mala yace ga wasu tambayoyi zan mika su zuwa ga masu kafirta mutane alladhina ya'minuna fikra al-khawarij al-mash'um wadanda suke dauke da me tunani na khawarijawa wa ila al-hizbiyyin da kuma wadanda suke yan kungiyanci as-su'alu al-awwal tambaya ta farko hal al-khuruj ala wulati al-amr bil mudaharat min manhaj as-sahaba mala yace yin fito na fito shugabanni a ce a taru a je ayi muzahara me muzahara shine ko me ne ga Hausa zanga zangawa mu je mi zanga-zanga mi kabaran ba addini ba ne zanga-zanga ba ta zuwa da mi da alkhairi kwanaki da za a yi mun yi ta faɗa kar a yi kar a yi kenan da ɓarayi da 'yan boda duk suka shiga tafiyar ko ka je suka haɗa suka haɗa gwangwan ɗinsu kawai an gane suka je suka su siyar kun ga ba addini ba ne yawa hasali in an yi zanga-zanga akan wa take karewa talaka yawa talaka suka masu kuɗi an musu asara gwamnati tana mi tana miyar musu a a gulguje dai as-su'al ath-thani tabiu hal hal takfir al-muslimi wal i'tida 'ala al-anfus al-bari'a 'amma mal yace shin kuma kafirta musulmai da yi musu ta'addanci a rayukan su ala rijal al-amn khassa ko kuma waɗanda suke masu tsaro yan sanda sojoji da musu ta'addanci min manhaj as-salaf as-salih mal yace wannan ma manhaji ne na magabata na kwarai ma'ana yanzu sai mu ce su waɗanda suke cewa sunan su jama'atu ahlus sunna lid-da'wati wal jihad shin kashe soja aje a harbe shi haka shi ma addini ne shi ma manhaji ne na kware ta da bom a masallaci bin mutane gonakinsu a kashe su shi ma wani addini ne na kware wannan ba addini ba ne ba su da amsar da za su baka mala ya kawo hadisi mu cike da shi hadisin al-mikhdad ibn al-aswad yace ya rasulullah ka bani labari idan muna yaki da arne kafiri sai ya sare min hannu da takobi ya ce nima sai na tsu sai kuma bayan ya sare min hannu da takobi ɗin sai kuma ya ɓuya a bayan wata bishiya da ya gazancin ma masa sai ya ce aslamtu lillah na musulunta ya ce na kashe shi ya rasulallah sai annabi ya ce kada ka kashe shi sai ya ce ya rasulallah ai ya yanke min hannu ya sare min hannu sai annabi ya ce kada ka kashe shi idan ka kashe shi to kana ko kuma sai annabi ce fa in qatalta fa innahu bi manzilati qabla bi manzilatika qabla an taqtula in ka kashe shi to ya zama ai ya dawo matsayinka ne kafin ka kashe shi ma'ana yanzu da kai ya kashe da kai shahada yanzu in ka kashe shi ya zama musulmi to kenan yayi ne ya zama shine shahidi yayi shahidi ka kashe shi ba bisa ki ba wa innaka bi manzilati qabla an yaqula kalimatahu alladhi qala sannan kai kuma kana matsayinsa in ka kashe shi kafin ya faɗa abin da ya faɗa malamai suka ce matsayinsa anan shine da in ya kashe ka yana da zunubin ya kashe ka ba bisa mi ba bisa haƙi ba ba akan gaskiya ba to yanzu kai ma ya zamo ka dawo matsayinsa shine ka kashe shi ba da mi ba bisa gaskiya ba amma ka ji ba sai da ya saki cewa annabi to fa ya sare min hannu annabi ya ce kar ka kashe shi saboda ya ce aslamtu lillah ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan shine manhaji na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine manhajin sahabbai an gane babu zancen ka kashe wanda yake musulmi wanda ya ce mai la'ilaha illallah ne shi la'ilallah sai dai bi haƙƙin islam sai da haƙƙi na mai na musulunci abinda musulunci ya ce idan wani ya yi to a kashe shi amma yanzu ya kuke ga musulmai da junansu yake kashe mai sashi na faɗa muku wa'azi fa za ka bai ga mutane ba bai ga mutane ba kawai sai su kashe ka yanzu kar fa ku yi mamaki fa wanda suka kashe shek jafar musulmai ne kada ku yi mamaki fa wanda suka kashe muhammad awal albani su ma menene ne musulmai ne me yasa da ya saba musu a fahimta kun ga sun sauka akan manhaji na ne na magabata na kware sun sauka akan tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafarkin annabi babu wannan in na faɗi dalili bai muku ba to ku zo a zauna ta'alau ku zo mu zauna cewa mi ka faɗi kaza mu kuma wannan fahimtar ba akan ta muke ba hatu burhanakum a zo a baje kolin mi hujja amma ba yanzu in ka saba mutum a fahimta kai wa'azi kawai ka ce masa bautar kaburbura ba kyau bautar wani ba kyau bautar Allah ne kawai ya halatta kawai sai a ce a kashe ka yanda jinin mutum ya zama ba me ba komi ba wannan yana daga cikin alamomin tashi alkiyama kisa zai yawaita musulmi za su yi ta kashe me ta kashe junansu bangi ta'ala ya rufa mana asiri Allah ta'ala ya shiryar da mu bangi ta'ala wannan yanayi na sanyi da aka fara Allah ta'ala ya fitar mu lafiya ana ɗan sanyi ana zazzaɓi waɗanda ba su da lafiya duka Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya mu da muke da lafiya ubangiji ta wanda ba su lafiya Allah ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya iyayenmu a wannan masallaci da masu ransu wanda suka mutu Allah ji kansu da rahama ga iyayenmu masu rai ubangiji ta'ala ya ƙara musu lafiya nakan ji daɗi sosai ina darasi ina kallon su an gane duk da wani sa'in muna ɗan sake layi amma dai suna mana uzuri wani sa'in ba su nake kallo ba ƴan uwana matasa nake kallo amma dai naga iyayen nawa suna mun uzuri wani ta'ala duka ya ƙara muku lafiya Allah ta'ala ya ƙara wa rayuwar mu albarka baki ɗaya ubangiji ta'ala ya shiga lamuran mu baki ɗaya damuwoyin mu duka Allah ya sani Allah ta'ala ya yi mana bukatun mu gaba ɗaya Allah ya sani Allah ya biya mana basu sukan da suke kan mu ubangiji ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon biya Allah ta'ala ya ba mu ikon biyan basu sukan da suke kan mu Ubangiji ta'ala ya ba mu ikon biyan basu sukan da suke kanmu. Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amma siwak. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم فرج همنا وهم المهمومين واكشف كربنا وكرب المكروبين واقض الدين عنا وعن المدينين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله آمين يا الله آمين يا الله بسم الله